وخمس وثمانون آية سورة البقرة سورة الثانية سورة الثانية كنا وتداء بتكس الثانية كما يدك على آدم وين على آدم وانا تكا تعالى تكا تفسير القرآن akan ɗauko sashen sura wanda yake an yi kisa a cikin sunan sai a ba sura suna. To da haka ya sa aka ba wannan kamar da labarin saniya za ta zo a cikin wannan sura to shi za ka ɗauki sunan saniya aka ba sura. To surar saniya kenan madaniyatun madina ta sauka. To ita sura in ka ga ce makiya ina ce madaniya to makiya wanda ta sauka kafin hijira. ko da a maka misali da kasar sa annabi ya yi masa kafin hijira ya yi madina kai kafin hijira to sunan wannan sura makiyya haka nan kuma san da hijira daga hijira har zuwa ga ayyukan qur'ani ko ina annabi ya yi aya ta zama masa ko suka ta zama masa sunan madaniya ba wai dole sai cikin madina ba ko ba dole sai cikin makka madaniyatun madina ta sauka mi'a mi'a ta aya ta yi wa dukkan da awon tamanin aya wato da aya ta yi da tamanin da shida ko da tamanin da bakwai da ta makaranta. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده kuma yadda zaɓaɓɓun shugabanni wanda suka ba ta farga yana jin musulunci ba su wahala kansu ba dama a cikin ayoyin qur'ani akwai musu tajahatun akwai mu kamar to duka abin da yake mu kamar za su fassara yadda Allah ya fassara wanda yake musu tajahatun ya bar masan sani sai zo sai Allah kada ya sani ba sai sai wani kakale kakale ne alif kaza lam kaza mim kaza shi ya san Allah ne ya sani sai zauna lafiya Allah wa anna muradi min dalika Allah ne ya cikin sani ga abin da ya dora wannan abubuwa guda uku a farkon wannan sura ذلك أي هذا الكتاب والذي يأتي الذي يقرأه محمد وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كرن تاجي ولا ريب ba su san dokoki cikin Qur'ani da Allah ya ce wa Qur'ani ne min indillah da wajen ubangiji ne ba annabi Muhammad ya kirkire shi ba wanda wanda da nabi to dole kuma ya rai mana ababu wa labari mubtada mubtada shi ne zalika wal idaru wa zalika aida aida fakarna zalika abinda ke nesa ya ke cin zalika wani gane da ya yi gana da shi da shi ba na da wani ba ce a a ba kamar yadda mai fasara ya ce ne ta azimi dan girmamawa wato saboda ne qur'ani ba nan duniya ya ya sako ne daga baitul qibla to sai ta yana nan tsakanin baitul qibla da inda zuwa ga annabi to kamar ta ce ka ga kana nan abu a sama haka kawai ka ga nan shi ne matsayin haka ودان أين شريف الشريان أفضل ثالث لا بد لديك أي هذا الذي يواني للمتقين كما يقول الله سواء ما يقول الله الصالحين ما يستطيع إلى التقوى ما تضمر وإلى التقوى سواء كما الله يمتثال الأوامر الجديد ومنتم وجد أبيه أبو الله من أي رابط الأشياء والسلام الأوامر وقوة الجنة على أهله duk abin da Allah ya hana ko da nan ka tsaya to ba za a san su a wurin nan ba waɗannan su ne abin da ke Allah ya yi su to an faɗa maka ne ni ilahi dan tsoron su zalika da son su mallau ubangiji ubangiji da nisanta alaƙar ubangiji sun tsoro sun tsoro sun tsoro sun su dai haka annara ita ce wuta الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما المتكين لله وصفة سلامتك تبين البيان سواء المتكين الذين يؤمنون سنة وتسلك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا haka ma ya ba an da abin da yake kuka yin sunan da su ne tashi kiyama wa yake tashi kiyama ba wani gani sai kuma mijin da ya shirya shi to da haka su sun ga ubangiji ya ba da labarin tsarin da annabi annabi kuma ya yi wannan da sun yi imani والجنة الجنة والنار الجنة ويقولون الصلاة سنة قيد الجنة يأكل سنة أبواب هذه لإذا دوبوا يعني حقوا منك لأنه يقولون سنة سير والمال والكلام لك أبوك مكبر في بعض لا يجب له بني وما أنزل بك الإيمان إلا بلا تكون لك مثل بعدك أي توراة مثل التوراة والإنجيل الإنجيل وغيرهما وغيرهما فلو كنت يؤمنون ما تكلم الآخرة الآخرة أولئك waɗannan ayyukan da hukum kuna bundukan dawa da zasu da su ta ka ambata din nan alamun da suke kan shirya na bazin da ubangiji wa ulai ta da waɗannan kuma da wasu da kuna su ne masu babbar rafa na kan albayi ne masu rafa da jannati da aljanna annabi ne masu tsira ne da nasu da ta الذين كفروا سواء عليهم nauyin mutum ko to ga nauyin farko in ka da ce duk so masu wannan suka tun daga farkon bakara an na ce da an ce mutta kula ko ko amanuna amanu to su ko su ke nan duk abin da Allah ya ce zai bayar ko yi masa alƙawari ko ya bayar to masu wannan suka ne to sai masu tanadi su ne kafirai إن الذين كفروا وشركوا كانوا كافرات كما أولى وأكلات الأولى ومن أبيه ما تمثلوا وأمتعوا سواء سيدين أعلتهم أعلتهم لتأكيد الحمد لله أعلتهم كائن للكفر وإذا كان يتعلم وكما تقول أعلتهم وكائن للكفر وكائن للكفر والتسجيل وتسجيلها وإذا كان عليكم فإن أنتم المسجد فعلا تتكلم عليه فكانوا ولا تسوكي بعد أنت الصوت كوكو أنت الصوت كوكو أنت الصوت هذا الصوت والأخراج وتسجيلكم مع بلسي Dodo ya yi wani gargaɗi, an ba su zuru ko ba kai wani gargaɗi ba, na yi zuru da za su imani ba, da yin da wa'azin da rashin wa'azin duka ɗaya ne a gare su. da yasa da ina lillahi dan sanin ubangiji ne ga waɗannan mutane za ka cewa ba za su imani ba to da ka falata kuma kan ma kai kwadai falata kuma kakkai kwadai imanin su imani wa da yasa Allah ya ce maka da shi da ilahu sanawa ne ma ta kauri ce tare da tsoron kanwa وعلى أبو me yasa aka ce da gargaɗi da rashin gargaɗi suka daidai a gare su shine ubangiji da kasaman Allahu ala kulli Allah ya fada su su ne ai da ba Allah ya yi nauyi a kan su wato ka kai ko aminta shi na ka kala yi kula a kan ba yake lai a kai su su su ne lai mun kai wa la nabiyyan bi shawatu sannan ya yi wani ciki da wa la nabiyyan ya kuma kulle da su da wato din ai ba wa sai in kula da jin ba ba inda da ba inda wani abu da ke na alƙai da kullun yadda balayan da ta'una ba za ki amfani ba kuma ya ta'u da wuta da suke jin sa yana da aiki na gaskiya sannan wa ala afsalin dawatu sannan ga idanun su Allah ya ji ba ba gani ba magana wannan sai يدعون واجوجيكي فلا يمكنون أن تماثل إلى الجسد قولها أن أشعر مثلك أما بكل وسيلة الأمر الجسد kai waɗannan wani azabun azim su kuma azaba mai girma ya tabbata a gare ai kawiyun mai karfi da'imin madawwami to sai wanda sai na uku kuma mun gama mu'minai masu kun an an faɗi kafirai sai wanda su ba mu'minai ba su ga su ba kafirai ba to su ne mafiya wahalar da addinin musulunci su ba a nan wahala wannan da aya da za mu sauri da za mu karanta nan da mu ta sauka ilmu na da shi cikin muna su ne na uku. Wannan da ta cikin mutane akwai wani ya kula wanda za ta biya ce a hannun na yi wani imani da na yi Allah. Wanda ya wani hannun kuma imani da za ta tafi القيامة أي يوم القيامة بإذن القيامة لأنه نعمة يوم الآخر آخر الأيام من الكلام القيامة فأكثر مقانا قولي يا قال يتاكل كما يوم الآخر وما هم مؤمنين ثم الخالد سوى رسول إيمان يحاسبون الله والذين آمنوا وما يحاسبون الله zakatu wadanda suna yaudara ubangiji wanda bi a amuru kuma suna yaudara wanda suka yi imani shi ne ya suke yaudara su bi da hari saboda ɗayan da ilahi na abdadu tsakanin abin da koyi yulan turin shi ne tafi sun ya sani da yadda kan gudan su shi ne a kamun su sun kwanciyar ƙur'ani a duniyar shirya na duniya abin daga bane وما يحدثون فاتا يوبل قوة إلا أنتم تكاوي لأن وبال الإلهي لن تصيب اليوبل السوء غالب أن يقوم واري إليه سوى بريد بريد فيبدأ من الفسق يدا في الدنيا تلعب الدنيا saboda ne bi da lahin lahin na biyu saboda sun yayi wata Allah ne annabi ta alama abdu da suka koyi ويعاقبهم ايضا عذابا في الاخره وما يدري المسلم كلمه ان اختلاف سوى يولد السوء لانفسهم وكم كان ومن قال عن الله بالحياه يقال النار بعد يقدرون ما to kula nan yin waye wato bangare guda ne kake ce suna yarda da juna ba mu fa'ala da shi ne kamar misali ga nan an ba ka larabci misali in za ka ce na yi ma barawo na yi ma barawo hukunci sai ka ce a kamkun nisfa ka ga ai ai dai yuqalin na irin wancan ne ko to ka ga to ba ai ka ce kai ma yaro ba sai ma barawo hukunci ai ba ku hukunci juna ne a kamkun nisfa na yi ma barawo hukunci to wata kiran da ya ambata Allah da aka ce yuqalin na da shi ha a cikin wannan jumla ta hadimin dan kyautatawa ne وفي قراءة أو قراءة سميت مثلا وما يحدثون فهم وما يخالون وما يحاجون إلا أنفسهم أو قراءة وقراءة كما وما يحدثون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض akwai wani kokan dole a cikin zuciyar wani babu da munafunci bawa su shi kokan da nan yammure da kudu bawon shi ke sanya zuciyar su rauni ayyukan kifa yana raunana ta ba za da wallahu marada sai Allah ya kara masa rauni bima da da abin da ya sauka da shi min alqur'ani na wasarar qur'ani ne ko da dan kabi cewa su shi da shi ولهم عذاب أليم ثم كالحوت كنان عذابا من الأليم لا تفتح عليه بما كانوا يقولون عبد الزمن يتبعوا لسكيين كريا السلسلة من إيمان تعالى بالكثير هم يكذبنا كي كذب أين جد لا يعلم الله وجه وجه تفسيري يكذبون أي في قول المسلم آمنا بك آمنا بك يا بك وإذا قيل لهم لا تؤمنوا بلاد العدو وإذا قيل لهم لا أسلموا أين هؤلاء وإذا لم نعمل كذا مثل هذه لا تنفذ كلية بيانات الألف لتقامنا بالظلم لتابعه والتعويض لتلم تابعان الإسمان بالنسبة لإيماني بين إيماني قالوا بالظلم أي إنما نحن مسلمون أي ما سيراني أي أنا مسلم ليس ما نحن فيه مسلم فساد أبدا مسلمنا أي ما بنا أسلمنا قال الله تعالى في أميته متوكسية فأردنا ذنبتي عليه كريم ala da kika ji nan masu cewa ba kan gyara duk da su kan gyara su ce kuma da mutu su ne manyan mafana walakin sai dai la ya kuma da su sani ba da zalika da haka wa idza qila lahu su'ali kama وإذا قيل لهم إذا أكتم آمنوا في إيماني كما آمن الناس كما إذا سورة متعني سكى إيماني أي أصحاب النبي يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جيكم نسي أنؤمنوا ما هي إيماني كما آمن الصفاء كما إذا جاهلين سكى إيماني وصحابة النبي كل جاهل من سكى أي لا نفعلك في إليهم بذاني أي كيرا أي جنس قال تعالى تو بنجي فتابت تنرتي عليهم غريب ala faɗaki gaje innahum su dinnan da suke cewa su ga ba da ba su ba za su imani ba saboda ba jahilai ba ne kuma su ba su ne ko jahilai walakin sai dai la ya alamu na zalika bai san cewa su jahilai ne ba
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم كاجي كذوبا كذوبا بيان المؤمنين kaga ba ta ana bayani ba saboda su kai shi ɗaya ne za ka zo bayanin kafirai kaga su ma ba daɗe ba to munafukai su ne ke suke ake tsawaita bayani a kansu saboda ne su kamar yadda na faɗa su ke wahala a nan suke wahala musulunci kuma hayyar to shi yasa duk surar da ka ji madaniyatun su za ga tafi ta makani tsawo ka dubi bakara da gani ka dubi ali murana ka dubi suratun duk waɗannan manyan surori sun madaniya to da ka ji makiyatu saboda su malamai ne to sai ta ba ta ana ta bayani ana ta bayani ana ta bayani ba amma waɗannan yahudawa ne na madina jahilcin da suke cewa ba jahilai bane to Allah ya nuna musu da jahilai da duk za a yi bayani aya ɗaya ta isa bayani ga mumini aya ɗaya ta isa bayani kafi amma munafiki sai an ta zubawa ana taɓa misali ana bugawa amma a banza to kaga ne kaga ne kaga inda muka fara ne muka duka duka aya suka uku ne ko da aka bayanin ka mumini aka wuce kafirai kuma da aka yi an wuce su nan daga nan hakan san sura su za a yi ta bayani wai za da kulladina idan sun gamu da wai za da kulladina amanu idan sun gamu da waɗanda suka yi imani da Allah kalu sai su ce sun ce amanna ai mun yi imani amma wai za ka lau suna fita minhum daga wajen su warajan su koma ila shayatin zuwa shaytanin su ai ruwa tayin wato su ne shugabannin su kalu sai su ce inna ma ku muna nan tare da ku ba gudu ba da baya bibir cikin wasu cikin wannan addini ai inna ma na mu iyaka ko da kuke jin mun ce mun ba da gaskiya mun je wajen Muhammadu mun ce kaza mun ce kaza mun ga wani wanda mun mai dadin baki mun ta zo izgili kawai muke ne mun ta zo na muna masa izgili ne kawai muna yawo da hankalin su da ya zaharin imani da bayyana mun samu masu imani الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله بنجي يستهزئ بهم shine zai mayar masu da sakamakon izgilinsu ayu jaziyim zai saka masu jiki zayim da izgilinsu waya mutum kuma zai masu jinkiri fi tubiyanin cikin shishiginsu ai duk dawo zai mu tsallake wasu alhaji iyaka bilbil da kafirci ya ya amahu suna ya amahu suna kai komo ai ya tarar da suna kai komo ta hayyuran dan taimuwa
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجعت تجارتهم وما كانوا مهتدين Ula'ika ka ga waɗannan Allah masu wannan mugun sigoji da muka faɗi Allah zina sarau balata su ne suka musanyo bata bilhuda sun kai shiriya suka ɗauki shiriya suka je suka bayar aka ba su bata suka dawo gida. A iya ka kara ke. In sabdaluha sun musanyo shiriya bihi da bata. Fama radu ha tijaran ka ga dai wannan mutane sun kasuwancin su ba ta riba ba. ai ma radu ba su ci riba ba fi ba a cikin tabalbari hasru hasara suka yi limazirin da makomarsu ilan nari zuwa wuta ne almu'afada ta abin dawama wa alayhim gare su wa ma kanu mutane ko ba su zama wasu yayi ba fi ma fa duk cikin abin da suka aikata.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاق الله بنورهم
Masalum, sifan waɗannan munafukai da kake ta jin muna bayani shi ne fakin cikin munafukin su to ga misali suna ga masalin da zai sauka da laran kamar mutumin da ya kunna fita wanda ya kunna wuta ne fi zulmatin cikin duhun dare. Falama a da ta haske ta yi haske ai anara ta haka ma haurahu abin da ke gedarsa ba amsar ya gani wacce da bai gudu ne wa amina ya samu aminci mimma ya kafu daga abin da yake tsoronsa yana cikin wannan hali fut sai ji zaɓar lawo Allah ya tafiye su nurin da hasken a ya ya dace shi wajen ne asami an yi jam'in da aka ce ma fada ma masalon kamar kamar kalin da zai sauka da nara ko to mura'atan dan kiyayewa ne li ma'ana allazi ga ma'ana allazi din nan wata rakau sai ya bar su fi zulma in cikin su da yuzu na ba ta ganin ma haudan abin da ke kedan su mutahayyini suna masu taimawa an tsariki gaba da hanya fa'idina suna masu cike da tsoro to fa kazalika haula'i haka misali waɗannan munafikan suke amina aminu sun sami aminci bi izhari kalmatul imani saboda bayyanar da kalmar imani ba na da ya ce umirtu an uqatila an-nas ba hatta yaqulu la ilaha illa allah fa idza fa'alu dhalika atamu min dima'ahum wa amwalahum to kaga nan sun sami aminci a nan saboda cewa la ilaha illa allah din kaga ai annabi ya ce duk wanda yayi haka to haramun ne jininsa haramun ne mutuncinsa haramun ne a taba dukiyarsa kaga nan sun sami aminci wancan haske fitila da wutar da suka kunna kenan bai da matu suna mutuwa ja wa mulkau sai tsoro kuma yazo galibi ce wanda Allah ya masa fitila ta ce wutar ta ce ja wa mulkau sai tsoro ya zo masu wal azabu da azaba
ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ba mun ce Allah ya fice ya rufe koyo ya rufe kunnan su ba su gani ya rufe idanun su ya rufe kunnuwan su to ga suna sun mun kurane ne anan haƙi gaba da jin gaskiya bala yasma'unu ba yadda za a yi su ji gaskiya sama a kabulin jirin na karba bukumun kuma kurusun dai baye ne an alkhairi ba su iya faɗin alkhairi shi yadda ka so su faɗa alkhairi ba za su iya ba ko haka su kansu yadda su suka so su faɗa alkhairi ba sa iyawa bala ya kulu ba za su iya faɗin alkhairi ba komiyo sannan makati ne an tsarikin guda gabanin ganin hanyar shirya fala ya rauna babu yadda za a nuna masa hanyar shirya su bisa ba mu so la yarji'una ba za su dawo ba an bin an dalalati daga daga fata أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كوكو مثلهم هم بس قالوا هذا مثال بقى to misalin suka sayi bai kamar ma abuta ruwa ne ai ka yi ga sahabi matsarin kamar ma abuta ruwa ruwan sama ne wa asluhu to asalinsa suyubu min saba ne ya subu mai koyon larabci kenan ai yanzu ne saba ya sauka ai yanzu yana sauka ai yanzu ne kamar mabuta ruwa ne da ruwa ke sauka minas sama'i daga sama ai as-sahabi daga girgije to shi eh a cikin girgijen nan akwai zulumatun dufai mutakasifatun masu kauri wa ra'adun ga tsawa a cikin wannan girgije to huwa malaku to shi ra'adun nan shi mala'ika ne al-muwakkal wanda aka wakilta bihi da ta'ayuwa wakila ta da sautin sautin mala'ikan shine shi ne wa barqun sannan ga walkiya lam'an sauti da kaga falau to bulala mala'ika ce wanda yake kora ruwa da ita allazi yujiruhu wanda yake tsawatar da ruwa bihi da wannan bulala to kaman ma'abuta wannan ruwa ne ga ma'ana kaman ma'abucin ruwa ne ga duhu da daddare yana kana albace yana a daji ga duhu ga ga tsawa ga iska sai ya sauke hankali shi ga wannan to su misalin su kamar ma'abuta ruwan sama ne kuma ruwan sama nan akwai duhu a cikinsa ga tsawa a cikinsa ruwan sama ga walƙiya ka ga kowa wanda an sake walƙiyar nan me za ta ma ka ba ba taimako za ta ba da ta haska kashe mai ido za ta kana warka me idan zai kara duhu zai kara to ka gani to kamar misalin girgije ne ma babu ma mabuta kamar misalin mabuta kamar mabuta ruwa ne ya ga luna sabi ahum suna sanya wato kawunan yatsun su fi azanim a cikin kunnayen su ne na ajali sawaki saboda dalilin awa da suke ji ake ta ta sauta ra'aji tsananin tsawa tsananin muryar tsawa to suna toshe kunnan su ne ne lati ma'uha dan kasu ta me yasa suke haka nan hazara da mawuti tsoron mutuwa ne sama ya daga jin tsawa a inda ka gaji falau me kake ce to za ka shiga za ka shiga rada ka karɓa wannan tsawa ai da wani da ganin warkiya mai rahama wata rahama za ta zo bayan tana da hankali da mutane to akwai wanda suke tsawa to za ka saurara kai shi duk rugun gudun da zai zo ka riga ka ba su masauki. kazalika haula'i to haka matsalin waɗannan ma'abuta ruwan ta su munafikai kamar ma'abuta wannan ruwan idza nazala alqur'anu fakan kaji ruwan sama idan qur'ani ya sauka shine matsayin ruwan sama wa fi dhikril kufri yada akwai ambatan kafirci almushabbahi wanda aka kamanta shi bi zulmati da wadancan dufai wal wa'idi da alqawli wa tunarwa azaba alayhi akan kafirci almushabbahi wanda aka kamanta shi da ra'adi da tsawon nan والهجج ده هجوتي البينة البينة واتو مبينية المشافعة إذا وجهك كما جاءت بالبرك ده والكيانة to sai ga yasu suna suna toshe azanin kulluwansu in qur'ani wana sauka ne Allah ya kuma wai da ka ji qur'ani me yasa ba san su ji qur'ani wai in kun ji shi sai ya nemi sai ya nemi ai kaga za su karkata ilal iman zuwa ga imani wa tarki dinin kuma za su bar addinin su na kafirci to huwa shi ko barin addinin nan idan a wajen su mautu mutuwa lafiya ce wallahu ubangiji muhidin mai kewayewa ne bil kafirin da kafirai ilman da sani ko kudratan da iko fala ya kutu da ba za su iya kuce masa ba يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم كلما أضاءت لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق ولكيان ينا كفدا يخطف أبصارهم يقوت جننسو أي يأخذها يكرتيتا يكاد يتبي صلاتين دستوري كلما أضاء لهم da duk ya haska a gare su masauki sai su tafiya a cikinsa cikin hasken walƙiyar nan ai fi dauki cikin hasken walƙiyar nan wai za a zalama alaihi idan ya yi duhu a gare su kamu sai su tsaya to waka ku sai tsaya to wannan tamsilin misali ne li izhaji dan girgiza wa qur'ani gama dan girgizan ma fil qur'ani abin da ke cikin qur'ani yana da hujjaji na hujjoji dan girgiza wa daga kuluban zuciyoyinsu wata si'um shi kuma da gaskata wasu da limasan wuti a wata sigin da gaskata wasu limasan ga abin da suka ji fi a cikin Qur'ani mimma yuhibbuna na abin da suke so wa hukukum da kuma tsayawarsu amma ya karhuna ga abin da suke ki walau sha Allah to da Allah ya so la zahaba bi sabin sai tafiyar da jin nasu bi ma'ana asma'i ma'ana wuraren jin nasu kunnan ma ba ma jin ba wurin jin ma a toshe wa absarin daga nan su a zahirar tafili kama zahaba kama yadda ya tafiyar bil batinati da wacce take tafoye inna Allah ubangiji kadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abin da yake sa hu ya soci wa minhu yana daga ikon ubangiji irhabu ta je da ma zikira abin da aka ambata يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا متاني أي أهل مكة متانا مكة سورانسو اعبدوا ربكم فكذا يتأبنجزن فالذي خلقكم وان يخلقكم ai an sha'akum ya kage ku walam takunu shay'an da can ba komai kuka ba wa khalaqa kuma ya halitta allazina min qablikum wanda zai gabace ku la'allakum ko cewa ku tattakuna kwa ji tsoron Allah bi ibadati ta hanyar bautarsa ku ji tsoron iqabahu azabarsa to wala Allah in ka yi daga kaidar la Allah ala rabbi fil asr asali attabaji lil sarafi dan kaunati ba ma wa fi kalami a wajen ubangiji ta ala madaukaki litta hakiki ai ta tabbatarwa ce ai kauna abin da bai zo hannunka ba shi kake kauna ya roƙo to shi ne ba ga Allah to ba ya ba shi ka ji Allah ya ce da Allah to tabbatarwa ne ko kuma a'a tunda mu ake magana da mu to dan mu gane sai a yi da irin hankalin mu kaga ko cewa ko ai mu abin da zamu ce kenan to shi ne ba wai shi ubangiji a'a yana kaunar ku musulun da bane ko ba a'a ya yi haka ne dan yana magana da mu da za a jin wani wuri yin gaji a ce zai layi magana ba da mutane da ake magana mutane ko mutum suke da me suke da hannu to ai kaga me suka ce wa kaliku ya wuce da zai layi magana ko ne bani ya dawo mabusu kullu kai tikin bani ya dawo mabusu da kani ba sun ce ma Allah hannunsa ta kuskure ba ruwa Allah yake yi ma'ana wai Allah ya numar wasile wato hannunsa ya kunkume to maimakon Allah ya ce ba haka Allah ya ce a'a hannunsa lafiya lau tana nan tana cin ka tana bai da komai da komai ba hannu suka ce ma Allah ba to an mai musu bali ya dawo ba su daga hannuna su suna nan ba hannu duke gare ka ba to kake da Allah bi hannu duke gare to ma yana da hannun ina kake da irin naka ne laisa ka misli shay'un ba abin da ya kama da Allah shi yadda ka tsamanta Allah to Allah ya kafu da wannan abu to ya yi magana da kai tun da ka ce har suka ce mai hannun hannun Allah ta kuka mai sai ya kalla ya ce ƙarya kuke yi hannun Allah na nan lafiya da ku dai hannun ku ne suka kunkume to da haka irin wannan sai kai imani tun da Allah har ya faɗa to ka ce ba ba wani shaidu da ka ce hannun Allah ce take take ai ce ce to shi ya san yadda yake ni da hannun
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
شيء بنجي لك تقول أولئك وأن ذلك يقول ya halitta wani sai gabace kuɗin nan allazi shine fa wanda yake ja'ala lakum al-ardha ya halitta muku ƙasa firashin shimfiɗa ai ta sada kana abun shimfiɗawa yukkaratu da aka an shimfiɗa ta la gayatan la gayata fi salabati ba ta kai matuƙa wajen tsaurin da ba za ka iya tare ta haka yi bulo ba haka yi gini ba awil yunati ko ba ta kai matuƙa wajen tausayi da za ka taka lab lab lab ka kasa ɗaukaka ba na tana haka yi ka samu ɗakin zama فلا يمكن الاستقرار يتثبت به وعليها أجريتا والسماء يكما هل السماء بناء أي سكبا سنة ميرتي وأنزل سنة يتوكا جماء أروى من السماء تكجر جدي فأخرج يتوكا رزقا أبنتي به لروانا من أنواع الثمرات لو إن كان إيجاد lakum gare ku ta kulu lahu da za ku rika cin sa wa ta'alifuna kuma ku rika ciyar da dabbobin ku da wafakum bihi wa ta'alifuna bihi da wafakum kuma ku rika ciyar da dabbobin ku da shi fala taj'alu to dan haka kada ku sanya andadan abokan tarayya lillahi ga Allah tunda Allah shi ya halice ku bai gayyato ne ya taimaka mashi ba Allah shi ya halitta muku kasa da sama bai halitta wani ya taimake shi ba bai gayyato wani ya taimake shi ba ya saukan muku da ruwa bai gayyato wani ya taimake shi ba duk abin da ya ce maku wanda kuke so ba wanda ya gayyato to dan ne wajen bautu ku za mu gayyato wani ku ce wai abokin Allah ne yadda Allah yake da matsayi wai shi ma wannan abu yana da matsayi da tare da wanda kuke bauta ma din da ku da shi duk matsayin ku ɗaya a wajen ubangiji duk abin halitta ne to dan ne za ku sanya su abu za ku ga za ku ka za ka ka ku sanya abokan tarayya ne ne ba ni cikin bauta wasu ku kun da wasu ku talamu da kun san annahu cewa ubangiji alhaliku shi ne mahaliki wala ya haliku kuma kun san su ba su yin halitta to wala ya kuno ila ba ku wanda ya kamata ya zama ubangiji illa man ya haliku wanda yake halitta wa yanzu bi rayyi Bayan kun so in kun kasance turai da cikin kokan dole ma na sanna na abin da kuka saukar din na ala abu na da tabawa ko Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min al-Qur'ani shi ne Qur'ani ko kuka yi kokan dan Allah cewa Qur'ani ne inda Allah ya gaudan Allah ya yi so to ga ya ga mu ga ga mu ko a wuri yake so tunda kun je kun yi kuna ta kun wai Qur'ani ba daga Allah ya so ba Muhammadu ne yake so tun da shi yake ce shi ai ba larabe ne shi ko ba da larabe shi Qur'an ne ba to su ma laraba ne ba su su sura ne su zo da ta su sura ne da shi irin sura da Qur'an ne zo da ita almana sani abin saukawa to wane ne da bayani ai yin sura wato ne ke shi daga ce daga Qur'an a irin Qur'an bil balaka a wajen balaga da rubutu zanni da kan aji wani labari da ba da labari an rike da abin da bai zo ba ko abin da ba a gani ba wa suratu ba abin da ake cewa sura isati wani yanki ne wanda laha awwalu suna da farko wa akhirun suna da shi suna da shi ba kawai ka ga kawo sura ka kawo sura ne ba a daga gane ina ne farko ina ne kace ka ce kuma ka kawo sura to idan ko sura tana da farko tana da akalla mafi karancin sura salatu ayatin wato ayoyi uku ne kamar wal asr idza jaa da inna atayna kal kautsar to mun ba ku dama in ma ba ku iyawa wad'u ku kira su hada'akum allolin naku Allah ki tabuduna wanda kuke bauta ma min dunillahi wa ba Allah ba ai gairu mi gaidi wani sa mun ba ku dama ku gayyato su lutihinakum dadda taimake ku littafi na kunar da taimake ku akan kawo Qur'ani in kuntum in dai kun kasance sadiqina masu gaskiya ne ya na Muhammadan cewa Muhammadu kala hu shi yake kira Al-Qur'ani ne inda nafsi da karan kansa to ku fafa azu dalika kuma ku zo na na ku kirkira bayan kun arabiyuna ai kuma larabawa ne ku saha masu fasaha mislu irin Muhammadu wala ma ajizu yayin da suka aje yayin wala ma ajazu yayin da suka kasa an gani da haka qala ta'ala to ubangiji yace fa irna ma la ba'u wa la tabu fa ta'awna wa qur'anu wa ila fa in lam tabu kan harbu ma ku kira abin da aka ambata din bale a da zukun dan kasawa ku ku ga sani walan ta ba an gani har abada abada har abada mu fa za ku yi ai ko ga tayyar lazhuri dan bayyana idadi buwayin qur'ani wannan israrin jumla ce mu'tarida battaku to ku ji tsoro da imani da yin imani billahi da Allah wa ana kuma ku imani an cewa Qur'ani dai da ne kalamin da ba dan ta mutum bane to ku ji tsoron haka da ku ji tsoron annara wuta da yin haka allati wa da ita wuta nan wa qudaha makamashin ta ai annas su ne mutane ai kufaru su ne kafirai wa in da ka duwa su ka sunanin da maguma su min hawa da suka sassako daga duwatsun yani yana nufi annaha ita wuta mukhriqatul hararati mai kai matukar zafi ce tattakin tana huruwa da ma bikin da abin da aka ambata din nan mutane da itace da mutane da duwatsu la tanari dunya ba irin wutar duniya ba ce ba tattakin take huruwa da hatsari da makamashi wanawi wato da itace wanawi da makamancinsa to ita wannan wuta wa'iddat an tanabe ta an shirya ta ne da kafi ne da kafi kan ta kafi ta ga abin da Allah ya ce a ce mutum ya ga shi gidan wuta ai ya ji kunya dan ba gidan su bane kafirai aka ce an shirya ma su ne kawo musulmi yu'azabun la ya'budu azaba da hada wuta
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات متجالها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا كبير وحد الإيمان لألا لا باري أي يتذكروا سوف جزكة لله لألا وعدد الصالح في أيتا ما تكون من الفروض نفر الليل والنوافل النافل فيه أن أي لأن لهم أبن بارك هكذا الأباري سورة سنة جنات دونكي أي حدائق دونكي ذات أشجار ما بوجه إتاتي أم إتاتي ومتاكل معنا جدا هناك ga kasan gidan gona ga gona ga tuke-tuke ga gidaje ga dabbobi ga ruwa ga iri ga tsuntsaye ga komai da komai to su ne to ita wannan gida duk waɗannan gidajen gofa da mu tajrimin ta ta al'adu koramu za su yi saboda da za su gudana a ƙarƙashinta ai ta ta tijara wato ƙarƙashin itacenta wa kusura da gidajenta al'anharu su ne ai almiyawu shi ne ruwaye fiha a cikinta wannan abu abin da ake ce mana haru al-mawdu'u wuri allazi yajri fi al-ma'u wanda ruwa yake gudana a cikinsa dalilin sai mutum haka nan da annal ma'a dan ruwa yanharu yana rarikarsa yana daidaita ai ya faru ya faru yana gina shi wa isnadul jari to da aka ce tajridin nan ilai zuwa ga korama aljanna majazi majazi ne ko ba da gudana majazi ne cewa duk tana gudana kullama ruju'u minha da duk aka ciyar da su daga itacen aljanna din nan abincin aljanna din nan ai ne aka ciyar da su yin dinkal jannati daga wadancan gonakai yin samaratin na wani kayan itace aka ciyar da su rizkan a gona abinci kalu sai da wuce hada da su ai wannan abincin da muka ci yanzu litala ma da su rubutuna ai irin wanda aka ba mu ne ina sun kabu kafin shi ai an samu shi ya samu na kafin shi dan ba gida idan nan ba ta da dazu ba ta da yanzu ba ta da anjima ai kabla wuta bin ta billan da ta cikin aljanna dan fada haka ne litashabu timaruha saboda kamantuwar ƴaƴan itacenta to zikari ne tsawa da kiri daga uku ubangiji ce wa uku biki sai aka zo in aka zo masa an zo masa wa uku sai a zo masa da shi ai shi u a zo masa da rizki da abinci wata tsada mai kama da suna ai yin ido babu bayan wato kama tashi yana kama da tashi launin a wajen launi amma wa ya tsarifu sai ka ji kuma ya bambanta ko umar wajen ɗanɗano walau biya buwatu sannan suna da mataye a cikin aljanna من الأمور ما مات الجنة وغيرها دونك من مات الدنيا سوى تلك الجنة تلك الجنة الله ذي باشي مات الجنة قد أتعي سنة أباشي وقعي قد أتعي فقط wanda mata ma ma matan sun rabu da su ko dai ya dini ya raba su ko wata matsalar da ba za ta tashi haɗa su ta raba su sun mutu ba su aure ba to sai su je to irin wannan irin wannan Allah ya tattara su a haɗa mu aljanna a ɗaura masa aure a ba shi da zawara su bi tabbas aiki ko ya ta mu to wata da kama aljanna ke nan ba ba ma ban ban ba ba ma su manya sai abin da Allah ya kyau kuma su matan nan mutaharatun abin tsarkakewa min alhaili dan ba haila wa kullu kamalin ba wani kalanta da haka ko ka sa da wasu ba wani wankan janaba sai sallah ai sallah ke jawo wankan janaba ita ce jawo alwala ko to ba sallah to ba mu sama magana wankan janaba tsafta ce aljanna kawai wurin ka sama ko ne ba wurin bauta ba dan haka in mutum zai iya mutum ya so ya sadu da mace ɗari a zama guda duka zai sadu kuma bai gaji wa har ko jiki zai yi to kuma duk wanda aka sadu da ita yana zama da shi kuma mutuwa kuma haka rayuwar ta har abada kaga an huta da aure aure wa hum su'a ila aljanna qadiduna ma tawama ne fiya a cikin ta ai ma ki suna masu zama ne abadan har abada la ya kana wani ba za su kare Allah ya samu su wala ya kharjuna kuma ba za su fita ba wannan dala ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka rashin dan rashi li kauli yahudu da fadin yahudawa lamma baraba Allahu masala yayin da Allah ya saka misali bin zubabi da kuda shi kauli shi mun fadar sa wa in yajibu huwa zubabu shay'an la yastajibu wato ya Allah yana ba su misali waɗanda suka ɗauka Allah ɗin nan suke ci masa Allah to dan raunin waɗanda dan raunin su dan raunin Allah raunin Allah su to ko kula ya saukan masu ba ana daɗaɓa masu abin nan turare ba mai danko ana ƙayin su wai don fitar su ba to kuda shi abin da dankon wannan turaren zai zo yana ci to da ka taɓa ganin gunki ya daga hannu ya haka yadda kake ka kula kuda eh to kada to shi ne Allah ke an kalle da su da an kalle da su wanda suke bauta ba ko guda ya sauka musu ba su yi musu haka to wanda kai zai kore mu kansu guda ya zai iya shi san wani eh to wai shi ne a wai cikin mahalla wai hayyana cikin matsayin Allah ya wai yana wai yana son mutan da guda ne guda ai da kamata a matsayin ubangiji a cikin adam da guda ba kaji to shi ne ubangiji ya ba su da shi wala arkabu في قول نعم والعنكبوت ده جزء جزء في قول أتكلم فتاة أبنتي كمثل العنكبوت اللي كانت بيتا وإن أوحنا البيوت لبيت العنكبوت فهو لو كانوا يا دمو to wai Allah ayyo yana an kare da su ne masu wata doki misali kaga san wajen kore cuta ne to kaga wani yake ko mu babu la ya sai ko tun kuda ya zo ya cinye masu dare ba sai dawo da abin to wanda bai taimaki kansa daga wahala ba ya zai shi tsori to nan kuma in akwai ma bauta in akwai amfani da bautar gonki to bi tsalin gidan gida gida shin gida gida ai yayi gida kuma kowa ya san yana da gida ruwan sama in ya zo yana hada ya gida gida gida sanyi in ya zo yana hada ya bude gidan gida gida iska in ta zo yana hada ya shiga idan ta yi ba ta ba amfani to shi ne Allah ya tsara masa waye ya Allah duk girman Allah da tsaya kula da kizo kizo hatta kula da yar me yake kuda to shi ne sai Allah ya mai masa misali ya bai sai mai masa daraji me Allah yake nufi da hali la ma rada lahu me Allah yake nufi da zikir hali la ilahi da ambatan waɗannan abubuwa al-hasisati wulakantakka sai ubangiji ya ce إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين إن الله أبيه لا يتهي باي غني an yarda da ya sanya matsalan wani misali ma ya duk ko abin nan ya kai ba'udatan sauro ne to mufradul ba'udi wato shine mufradul sauro wa huwa tijarul baki shine dai ƴaƴan wato ƙananan sauro to baya barin saba misali kama fauka abin da ya kai girman sauro abin da ya wuce sauro girma aya ta fara mafi girma din ha daga sauro to Allah la ya ci ai la ya ci bayani ba zai bar bayani shi ba bai bayani ba zai bar bayani shi ba lima fi saboda abin da ke cikin sa ne da hikami da hukumomi fa amma ladina amanu wanda suka yi imani da Allah su kan bayanan mulkuka ana misalin nan alhaku gaskiya ne ai asabi matabbaki ne alwaki ne fadawa ne mauki'ahu inda ya dace da fada cewa masu matabbaci ne na rabin daga ubangiji wa amma ladina kabaru amma wanda suka kafirce sai ku gudu sai ce ma za a radin la ma za a radin la wai ne Allah ke nufi da hada da wannan matsalar da misali ai da hada matsalar da wannan misali wa ma yake famu inkari ita ma ita ba mu inkari muku ce mubtada ko mutane wa da bi ma'ana allazi bi tilati kabaru labarin sa ai fa'idatu ai ayyuka idatin fihi wata ka'ida ce shi kawo mana misali kana ta'ala ta ubangiji ya faɗa shi da wannan cikin ba ka amsa yudinsu bihi Allah yana fadar da kasiran yawa yawa na mutane da ya kalmata da wannan misali ana yaki gaba da gaskiya duk gurin da ka bi cewa su yi da shi waya ji kuma ya ji yadda kasiran yawa yawan mutane da su ne na mulmai yi da wannan misali duk da su yi da gaskata wa su yi da shi to a da kula al'aqona lokaci dai وما يجب ba wanda ubangiji yake fatawa da wannan misali illa al-fasina fate kai ay al-kharijina masu fita an fati daga gun ubangiji الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينفذ
Duwane ne fasikai, allazina su ne waɗannan da na yankudu na suke warware adan na alƙawarin Allah. Ai ma a yi da wuri na yin alƙawarin da ya yi gare ku, silkutu da cikin littattafai, suna limani na yi imani bi Muhammadin da Amin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, min ba ki mutaki bayan ƙarfafa su wannan imani. Ai tauhidi ƙarfafa ta alayhin gare su, wai ka dauna suna suna yanke ma amara Allah bihi abin da ubangiji ya umarni a sadar da shi ya yi umarni da shi an yi sala a sadar da shi min al-imani shi ne imani bin da ki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warrahimi da sadar da zumunta wa gairi dalika da wannan haka wa yabduna sannan suna yin fanna fil ardi cikin kasa bil ma'adi da sadade wa ta'wili da tarewa ne imani ga imani أولئك ولدن الموصوفون أبو سبحانه بما بكذا أبن حتى أمتادنا هم لقاس المسلمين ما فهتا أين مسيري وتوضى مقومة إلى النار دواوتا المؤبرة أبتوما وعليهم قليل كيف تكبرون لله وكنتم أقوالا فعليكم ثم يريدكم ثم يهويكم ثم إليه ترجعون kai ba ta nuna za su tafi ne ne ya hada makata ya ku mutanen baka billahi da Allah wa qad kuntum alhaji mun kasance amwatan farkon ku matattu ai ku kasan kuna manijai kila kila da cikin mahayyacin sassan iyayen ku maza ba haya ku sanin ya raya ku ya sanya ku da alhaji cikin mahaifai na matan ga iyayen ku mata wa duniya kuma san da ya kawo ku duniya ya lafiya ruhi ta hanyar hudare shi kun cikin ku والاستفاء مسمانا للتعجيل للتعجيل لما ما كل من تقولون كافر سوى ما كيان البرهان تلتقيا ورفجة أو للتوحيد فقهاء تنباك تزوج تزوج ليس كذا ليس كذا ثم يميتكم كان يكشفكم إن انتهاء آجالكم يا إنشكي وآجلكم ثم يريكم كان زي ساكر آياتكم بالباس لتاج القيامة ثم ترجعون سنة أميلكم إليه دعا قريب ai kuma da muna mai da ku ba da basu bayan tashin kiyama sai ya yi ne saka muku da amalikum da ayyukan ku wa qala ubangiji ya faɗa dalilan nan saboda dalili alal basu kan kiyama lamma an karu yayin sai mutun kiyama
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل
shine wanda yake halaka lakum ma fil ardi ya halitta muku abin da duk ke cikin ƙasa ai al'arda ƙasa wa ma fiha da abin da ke cikin ta jami'an wato baki ɗaya ya yi muku haka ne lisan ta ki udan ku amfana biyu da abin da ke cikin ƙasa din nan wata ajabi kuma ku lura da mahaliccinta sun mazda wasan na yi lidi ya daidaitu ba da halkin arzi bayan halitta ƙasa aikata da ya yi idan sama ya zuwa sama fasawahu ne ya daidaita halittar samai to a zamiru shi zamirin kunna dinnan zamirin wannan zamiri yanzu yana komawa ne idan sama ya zuwa ga samai da ana dan an ce ai as-samawa ita kalmar samawatu shi ma'anar jami'i tana cikin ma'anar jami'i ne al'a'ilatu mai komawa ilayhi zuwa gare shi ai sajjaraha ya maida ita kama fi ayati kama yadda ya faɗa wata fi ayati ukra kama yadda ya faɗa wata aya faqadahunna ya daidai ya hukunta su sama a samawati wato sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi ubangiji masani ne da kowane abu mujmalan ya sani a jumlace wa mufassalan ya sani kuma a rarrabe afala ta'taduna to ba ku lura ba annal qadir mai iko ala khalqi zalika akan mahallin ala akan halittar sammai da kasai ibtida'an da farko yawa alam sun ko san kuwa wajen ku halittar sammai ta ga halittar to qadir mai iko na ala ya adamu da sammai da
wa idza qala rabbuka lil malaikati ya ilaha illa anta قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسرق الإسماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وذكرتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك سند أبيك كيف للملائكة كملائكة inni da'ibun khalifatan ni mai sanya halifa ne fil ardi a cikin kasa ya halifu ni da zai halifa zai halifa ne shi kan shi da hadamin cikin zartagar kuntun kuntuna iya a cikin kasa don wa adamu shi ne adam kadu sai mala'iku suka ce ata da alu fiha yanzu ka sanya manyan manyan kudi ata da alu fiha ka sanya a cikin kasa ma'ana duniya manyan kudi fiha wanda zai yi banna a cikin kalin ma'aji da ta tada ne zai yi ko jama'a ya ta zubar da tunani ayyukan su ha ya suka zubar da ita cikin kasance ta hanyar shiga kama ba a da kasance sanin jari kamar yadda ya yi aljanu suka yi da da suke mai a duniya sosai wa kanu sun kasance yaukanu sun kasance biya a cikinsa falamma afsadu yayin suka yi banna arsalallahu alaihi wa mala'ika sai Allah ya aiko mala'iku gare su fatara dole suka kore su ila aljazair zuwa tsaunuka wal jibal da duwa wanadu ga shi mu mala'iku wutar to muna cuɗanya da amsaka da yabarka ai da kudu muna kira da shahada kai wani halbi wani kace da muna karkace ka ai da nazo muna karkace ka amma la yaje ku da duk abin da bai dace da kai ba to falla mu da irin muka ji laka in ai mu kace kai wal jillata an ai fana da mu ne a hakku mafi cancanta da istilahi mu ya kamata a cikin mu zama halifoci dan mu ba mu cin abinci kuma kai ba ka san abinci Allah ai mu ya kamata ce ba mu gaci ba ka gaci a sai wanda yake mai haji ai sai wanda aka halibanta to kamata yi da yi halibanta nan ya zama hadisi irin halin wanda ya halibanta mutum da Allah ba ya ci ba ya sha ba ya gaci mala'iku ma haka nan ba su gaci ba su ci ba su sha ba su gaci ai sai kamata su zama halibobi a nasu gani ba amma na tsarin Allah ba haka bane saboda wata hikima wata zai amsa nan kala sai ubangiji ya ce inni ni alam na fi ku sanin ma la ta'lamun abin da ku sani ba min al-maslahati na maslahat da yasa zan sanya mutum ba ku ba duk da galata adama cikin hadisan da adamu wa anna zuriyatan suwo zuriya ya anna da adamu shine mulki ai akwai mai biyayya a cikin su wala wal hati akwai mai sabo in aka samu mai sabo da mai biyayya da mai biyayya da mai sabo kaga ai da harin adu kaga sai adu ya bayyana bayanan tsakanin su amma ku tsarkaka ku ne babu komai to me yake ma a gane ni Allah ne duk da ba ma ba dan ne wani haƙƙi na fatan mashi ba ya za a gani alƙali to shi ne to su kuwa akwai wanda zai galla haƙƙin wannan wanda zai galla haƙƙin wannan wannan to sai mu kwato haƙƙin wanda aka cuta daga mai cutar da kuma yawa wanda aka cuta shi nan mai rauni kaga sai ga an haƙƙi akwai rana don kuma ka sa ai ba za a gane shi ba sai za ka aka da mala'iku ne ina zo mala'iku da nema kaga ba maganar noma ba maganar kiwo to ai ka za a zauna ka kamce na to shi ko Allah yana so ai rayuwa ne rayuwa ta duniya a koyi zaman rayuwar lahira ta za a je aljanna to tun za a je aljanna a fara zuwa makaranta ita ce duniya a san ya za a zauna aljanna a san ya shi kuma dan wuta ya san ya zai ya zauna wuta to in na sa malaki to za a ce wuta a sa ka aljanna kaga to me hikima halitta aljanna da wuta da wuta kenan babu da haka a halitta mutum to shi ne zai ba da dama alƙalanci ya fito adalci ya fito sannan wanda ake ma adalci ya gane an mai adalci ya girmama wanda ya mai adalcin nan wanda ya zalunci a hukunta shi ya lura da ya lura wanda ya hukunta wanda ya lura da hukunci na akan kaji akan zalunci ne ba su kowane shi a kai dan aljanna sai ka aljanna sai gode ma Allah dan wuta sai ka aljanna kai wuta sai na dama abin da ya kaga to yake wata wani duniya ne Faƙaɗu sai sai ta tsakanin su sai suka kama kuna kuni faƙaɗu sai suka ce lai ya sabu karar kuna kalkan akarama alaikum ai mun san ubangiji ba ne ai ba zai yi hadisa wata wata halitta da kai madda ta fi ta fi ta fi mu girma a gare shi ba wala alama wala alama kuma mun san ba zai halitta wanda yake mun sani ba gare mu da sabkina da dan wala wala halitta warwa yake na malam ya rawu da ganin mu ya abin da shi mutum bai gani ba a ce Allah na shi kenan Allah ta da laka ala adam sai Allah ya ci adam min hadithil arz daga mutum kaza ai waje ya ci rufinta da an gaba da min haka badatan sai wani damka a wurin da kasa yin jami'a bana daga dukkan lauronin kasa kamar da muka bambanta a fatan mu ba ka ga kasa da aka ta muka bambanta wa ujina kada faba da duniya da ruwa ya an fitar da kuma sassafawa kamar yadda ruwan da ke cikin kokunan mu mai sassafawa ne akwai mai dalci akwai mai daɗi akwai mai daɗi wa sawa'un wa sawa'u sannan ya daidaita halitta adamu ونفخ فيه الروح يسني لي أجسنسا فصار حيوانا في ذنب إليه حساسا ويموتي بعد أن كان جماعة فائدة أجسنسا للذين فيه
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
وأنما آدم الأسماء جئتنا أن لا يكال ملائكة أبدا بكتك سيدنا رسول آدم سونا أسماء المسمى هذه سونا أبدا بكتك أنا كنت أدنى وسنة سنة أدن الله يسنى ملكنا كلها تكتل حتى لك أسعدا كرأبك ولكتي أدا دقان ألم أبك ولما أسودا وكتابيا كنت دبات حارا to ita ce fatwa wal kusai yadda da ya karwace za ta gano mala'ika da kisa to ga ta bai sani ne sani ba amma hikima ubangiji Allah ya hukunta yake cewa ke ne zai faru to ga ta shi mala'ika zai cewa shi bal sana'i ne to shi ne duk hikimomin da Allah zai yasa ko me Allah shi kakkare na abu yadda Allah ya akwai hikima ce wala nikra fata da boda to duk sai da ya sanar da mala'ika sai sanar da annabi adam da ana alƙali kan ne ilman shi da ubangiji ya jefa sani a cikin zuciyar annabi adam bayan ya tuka musu sanar sanin nan sun ma'arabahun sai ya biyo da waɗannan ababen halitta ai almusamman ya ce abin an matocin nan to wani cewa arabahun ba kai ta gani da kuka na yanzu da ya masu hankali bai cewa sun ma'araba ha ba sai ce sun ma'arabahun jami'i ne na masu hankali sai da daraja ba ba an fadar din nan alal malaikatu ga malaiku fa qala lam sha Allah yake musu tafsir dan dan dare sai ku ai an bi ku bani labari ai an da rubuta ta ya haura ku ba ni labarin waɗannan alƙusan ya ta abin ambata suna yan kuntu yan kun kasance ta da kina masu gaskiya iya ni cikin cewa ni la a halu ba zai iya halitta a alama san ko wanda ya ce ni ba awa ta ko ko cikin gaskiya cewa ku ku ne a haku ba ku kan da da ila da hada hadifanci to ga ga ban kulla ku zo ga jarabawa duk wanda ya ci ke وجواب الشرط جواب الشرط دل عليه ما قال أخبروني قالوا لك في السنة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا لك في سبحانك أنت يا سبت عليك أي تنسيها لك أنت سبت عليك هذا الاعتراف كيما قدم عليك أيدي قدم عليك غير سيدك لا علم لنا أي باب لسني إلا ما علمتنا إياه وزيدا ما كنت كتبت ولا ممكن تكون إلا من أول شيئا أم بدك عليك أم شيئا بكي فهم مك أي آخر هم في غني سمعت راهي أجي أجي وما أوتيت من العلم إلا قليلا innaka kai an ta kai tabi'i ne al'alimi kai madani ne kai ne madani alhakimu mai hikima allazi la yahdumu yusiru an yusri wanda yake mai hikima da wani abu ba zai yi ba ba zai yi ba daga barin sani sa wai hikima shi da hikimar sa ala ya alamu an بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما كنتم وما كنتم تكتمون نعم فعلم هذا فكان Thank you. kala ta'ala sai ubangiji ya ce mata sai ubangiji madaukake ce ya adamu ya kai adamu an bihum ba su labari ai mala'ika ka sune mala'iku ka ba su labari bi asma'i da sunayen waɗannan abubuwa ai al-musamma ya ce abin ambatu din kasan ba kullu shay'in ya ambatu kowane abu da yake da sunansa wanda kala kuma ya ambaci hikimata hikimarsa Allah ya kulika da wanda aka halice shi saboda ita ya ɗauka da guda guda har baki ɗaya to hikima wannan a yau ubangiji ya ji da za a zauna duniya don mala'iku ne na ban mala'ika da ɗaki ina ban mala'ika da fanka ina ban mala'ika da lantarki ina ban mala'ika da kujera ina ban mala'ika da riga ina ban mala'ika da kula ina ban mala'ika da shari'a da su neman mota ko mashin ko jirgin sama duk mala'ika bai da buƙatar waɗannan to shi ko Allah yana so ya bayyana hikima da hikimar da ga mala'iku yanzu nan mala'ika yana nan cikin kafda guda ya kure ya mutu duniya kafda guda ya kauya ya kure kai ko ba inda kana son da ne ya mutu duniya a kai karshe da kawai ka za ka ne dole sai ka mu abun hawa ka ga kasawa ta zo tun da kasawa ta zo za ka nemi taimako wurin wa wurin Allah ka ga nan hikima ta ita to shi kuma laika shi kawai sai da gaso yanzu dakin da mutum goma zai shiga malaika dubu da gida su shiga dakin su zauna su kula duk ko girman malaika ko goma za su zauna ya tsaye ku amma malaika dubu da gida su ke tsaya saboda su aske ne to kaga ba za su buƙaci ruwa ba ya za mu san girman ni'imar ruwa eh ba za su buƙaci ƙasa ba ya za mu san ya za a san girman shuka da gini da sauransu to ubangiji ya shirya yana son ya bayyana ikonsa a rayuwar duniya to in bai halitta mutum ba ya ikon zai fito ya bayyana ikon zai fito a gane to shi ne falan ma an ba mu yayin da ba su labari ya tsirayi da sunayensa sunayensu kala ta'ala lam so bangiji ya ce masa taubiya dan dalili alam aqul lakum shumbance maku ba inni alam na san dai ba samawati abin da ya faku a sammai wal arda kasai ai ma za mu fi ma abin da ya faku cikin su wa alam kuma na san ma su nuna abu da kai bayyanawa ai da ne kuka kuke bayyanawa an da muku na fara fara cikin ta an da abin ya mu su da yawa su ko jama'a ai zuwa ila ai zuwa ta ce na kuma san wa ma kun ta'ala kuma wa ma kun ta'ala na kuma da abu da kuka kuna koyi ba ai kuke da kuke koyewa ya kawo su na farko dan ya halaka Allah wa akrama alaihi minna ai Allah ba zai halitta wanda yi mu daraja ba wai wala alama kuma ba zai halitta wanda yi mu sani ba a duk ko gani ne wa idza qulna lil malaikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وذكرت ما يقول نادي الملائكة سلم كثير الملائكة اسجدوا وكدوكا لآدم سجيدوا لأنه لآدم سجود تحية سجدا إلى سجيدوا لأننا يسجدوا وما سجدا سجيدوا فسجدوا فكفروا سجدا فالجدا إلى إلى سجدا شيئا هو أبو الجيل سجد أبان الجنة كان يعتبر سجد الملائكة ألوك سيما فكان الملائكة ونا رأيوة أجنسي a ba idan sai shi in kana ya hadu ila suri da shi wacce ka bada yama yi girman kai wa kala sai ce ana khairun minhu aina ya adam wa kana min al-kafirin sai ka zance shi da ma ya kasance cikin kafirai shi ne Allah cikin sanin Allah da ma san Allah ya yi ya san kafiri amma ya hada mai rayuwa ne dan ya san samu daraja a cikin mala'iku sai ya ji cikin mala'iku kuma ya ba shi su ya ji ibada ya ji ibada fadin sammai tun daga ta farko har ta bakwai babu inda za ka tura kawa inda shekan bai ma'allar su yana saboda kusa to kuma ya yi yin sauri yana matsayin malami a yankin waɗansu mala'iku amma da yake a zanta riga ba ta akwai da aminci Allah kiyaye mu da rashin arziki mala'iku shi ke na rashin arziki sai zama hasada ta tafiye don haka aka hasada ita ce asalin kowane sani Allah ya kiyaye shi
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا من ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا مكة يا آدم يا آدم واذكر كذونا أنت كي تأكيد لتمير المستقبل وتساكن من أمير المناسب وبقل وناس تأكيد أسكن ليعطف عليه وأيك تأكيد من أسن أسكن دل جيني سوى وضع وسكا جيني تذونا لكي ما أسلك الله الله بالمشي أجل الله وكان خلقها وبنجي يا سبب يا هل شيء من بلائه daga hakar kanansa al'aikari na hagu to ku zaune aljanna ta aljanna wa kula ku tunina daga itacen aljanna akadan ci ragadan mai da wasi ai wasan mai da wasi la hajar fi wanda ba biya shi ba za a tare su kamar da kuke so ba sai an ce na kawo kuɗi ba ai ku ci ma inda duk kuke so amma fa wala taqraba kada ku kusanci da wannan itaciya bil akali da shi min haga wannan itaciya wayar yanzu an ce ta ce alkama awal karumu ko ko inabi aw gairu ma ku wannan bata kuna idan kun ci daga itaciyar nan itaciyar nan za ku ku zama wani kazani cikin azalimi al'ajiya al'ajir masu sabo
فأذله الشيطان عنها فخرج وقلنا هدوا فأخذوا الحبال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي بعد لو ما الشيطان في شيء يدرزج أي إبليس إبليس أذهبهما يتجدد وفي قراءة فأذانهما سيقتل سعيد أحاهما يلي تنتج سوء أنها دقع الجنة ai da an kara lahu ma shine sai ce musu al'adun lukum bane shi ne ta ku ba ala shi da bakin kulli da ita ce ta wama in kun ci ba za ku za ku ta aljanna wa qatamu ma kuma ran sai maka billahi da Allah inda wucewa shi laminan nashi ne yana cikin masu nasiya da ma da Adamu da Hawwa haba ba aka na suka ji shi na daga itaciya ba aka da kuma sai ubangiji ya fitar da su min mata na fi daga abin da suke cikin sa minan na'imi na ni'ima wa kunna muka ce eh ku sauka ila ta'azzuz zuwa kaza ai an kuma ku liman saman kuma da aka da kuka taro alayhi a kansa kuka taro alayhi a kansa min zurriyati kuma ne ayanku ku sani ba rukun kafin su ai ba da zurriyati kafin su zurriyan nan a zuwan maki ne da ba da yin zakati min zurri ba rukun ba da saboda zalunci zalunci saboda zalunci kafin su zakati sannan kuma walakum walakum fil ardi mustaqarrun kuna da wurin zama a cikin kasa kai mawdu'u mawdu'u qararin wurin zama a cikin kasa wa mata'un da abin da za ku ji daɗi da shi ai matan ma ta tamatta una bi abin da za ku ji daɗi da shi ne na ba ta nan tsaran nuna wa na tsaran kasa ila ya bi ne zuwa wani lokaci ai wakati in kira ya adalci wato lokacin karewar adalci da ku.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فدرك آدم كلماتين في آدم يجد ويتكلم لنفسه لأبنجدك على أمر إياها أبنجد لنا ما يجلس مسجدا وفي قراءة وتقراء بنفس آدم وتدرك ورد كلمات فدرك آدم كلمات أي جاءه وتسير ولا أي معنى سير ولا تكلم تزوم عن آدم ga kalmomin nan waye kace rabbana zalamna anfusana al-ayatu ayyuha al-aya bada ada ayyuha Allah ya rika bada alai Allah ya tafi tubansa inna wuti ubangiji huwa tawabu ne karban tubani ala ibadi da bayanka ar-rahim mai jikai ne idin ka bayan
wa kullu ahadin minna la yu'minu فإما يأتين فمن تبعه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا هذه كنت كتوكا من هذا الجنة جميعا باشئة قرر الرياضين تجري ليعرف عليه أن يعتقد أسنسا فإما يأتي أنكم مني هدى إذ جاء يومكم قليل وفيه ما تنم فيه إذا نوني in al-tafiyar wato a cikin akwai shigarta nuru ta tafiya ima a cikin ma a zahirin wadda ke kare a zahirin wadda ke kare ai faɗin ma'ana da in ya tilan na kunne ne ku da asali to idan shi ya yi muku da gare ni ai ki ta ba ki da ni wanda ku da kaman ko to ba ma ki da ba da wanda yake ya na ba a ba da imani da ni wani da ya aiki da a cikin biyayya na to fala kawun alaihim wadannan ba ku zo a gare su hum su wala ya da min fadati da ke ciki fatar a ta ala Allah ya tsaya bayan ya rumu da jannata shi za su ci a janna والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا ولكوا فيها كافرين وكذبوا سكينا بآياتنا لبثنا وتغايروا أي كفرنا لتتضموا أولئك ولنا ما تكافر في وسلم أصحاب النار يوم كثيرا وبشوفها خالدون ما سوى ما نسيا أشنتا أي ما تكون مع زمان أبدا حق أبدا لا يخلون بدا سكاربا ولا يخلون بدا سكاربا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأعوذ بحديث بالآخرة وإياي فارحبون يا بني إسرائيل يا أخي يا يعقوب مثل أنت بني إسرائيل أنا نبي يا يعقوب لسنا نبي يعقوب إسرائيل معناه عبد الله يا أخي يا يعقوب اذكروا سنا نعمة نعمة أتى الأنفع بك وتنيت جبلك ai ala abaikum da iyayenku ina da hijabi ina tsirarwa yusramu daga fir'auna wa falakin bahari da ke da gurbi wata zuriya daga mali da yi wata da girgiza a gare su wa kai da zalika da wajen haka to suna da ni'imar da yawa iyayenku da an tafi ruwa su ne su goge masa ya za ku gode wa zalima ta da ta haɗu shi ne ta hanyar shi وأوفوا كتبك يا أبي القول الذي أعرضه إليك من كل شيء من الإيمان إليه إيمان محمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم أوفي ليكم لا تتعبد يا أبي القول الذي أعرضه إليك من إليك القول وأن إليه القول كبير من الصلاة من بعد الآلة عليك أن إيماننا يا الجنة وإياي فرهبون تذكرون لي كتير ai ka kuma su tsoro na shi zai da ba ya cikin bari da dawa din da alƙawari duk da gari ba wani na za ku tsoro ba wa alimu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإن
نعم ونعم وآمنوا بالإيمان بما أنزلت لأقول من توكل من القرآن في القرآن مفسرا القرآن لنا بوجدت تاوى لما أقول أظن في خالد من التوراة مع التوراة معناه أظن التوراة تقول شيء القرآن لا يقول شيء لموافقة الدور ذاتي والقرآن الذي الدورة بالتنوير الذي لك أتى وتسوت أن نبدأ ولا تكن كلبك دمه أول نفر ساكن في ما يشاء أسباب ذلك القرآن من هذا الكتاب المراد ذلك لأنها نفر لأنها نفر يقول الناس لا يمكن تبرع الناس مما تشركهم إليه da haka bai su ko da nufin wanda suka zo bayan su kai aiki irin aikin ku a lokacin yana son wala tasar da ku musanyo samana wani amfani kalilan nan kaɗan da ayati da ayoyiya aka fi tarihi da bukunci tsarin ku ya tafi muhammadin ya taɓa zuwa kai muhammad sallallahu alaihi wasallam yana duniya yana amfani na ɗaya da ɗaya shi ne na duniya ai za ta fi na farko ko ya fi ko kuma na muhammad hauka don su tsoron kawaki duk cewa ma za ku duba abin da suke karantar da kuke an sassu ya sama da kukun daga talakawa wa iya ya sassu sun ku ji tsoro na ji kadai a yi hamuwa su ji tsoro na ila ila cikin haka nuna mai shi ba wani na ba.
Thank you.